الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da dawowa a karo na zango na ko hudu ko na hudu zango na hudu a cikin karatun wani littafi mai albarka na manzumatu usulul fiqh wa qawaidihi na wallafar al'imam ibn Usaimin rahimahullahu ta'ala wanda kuma shi ne wannan darasi na ƙarshe wanda za mu yi gagawa don mu karkare gaba ɗaya malam ya ce albayyana tu'alar muddai kawo dalili yana ga wanda ya ikirari na cewa abu kaza nashi ne بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف أد الأمان للذي قد أمنك ولا تكن من خان فهو قد هلك وجائز أخذك ما لا نستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو, كضيف فهو حق قد يثبت الشيء قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد مثل نكاح قاصد قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل ما لن يتي بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي كنيمي كلزمت kawo hujja ga dukkanin wanda ya ikirari duk wanda ya kawo ƙara to ya kawo hujja wa munkiran aljim yaminan shi kuma wanda ya inkarin abin da aka kawo karansa to aljimta masa ya rantsuwa to ta yi in kai haka kayi biyayya ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara kina in mutun ya kawo kara cewa abu kaza nashi ne to ya kawo dalilin nashi ne ana gane da kyau ko in ya kawo dalilin wancan yace bai yarda ba ƙarya ba dalili bane to sai a ce to ya rantsi in ya rantse to shi kenan ana gane da kyau ko sai da in wancan ya kawo dalili wanda yake gamsashe to ko wancan ya rantse aikin banza ne harare cikin duhu ana gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan abu biyu ne wannan ya kawo hujja wannan ya kawo hujja wancan kuma ya kawo wancan kuma ya rantse in an kawo hujja gamsassa to ba ya da rantsuwar shi ba kullu aminin yadda irradda qubil ma lam yakun fi ma lahu hazun hasal kullu aminin yadda irradda dukkanin amintacce an an gane da kiko wanda aka ba amanar wani abu ana gane da kiko yadda irradda sai ikirarin cewa ya maido abun nan da aka bashi amana qubil to kai tsaye za a karbi maganar sa malam yakun fi ma lahu hazun hasal matukar dai ba abin da take gyara shi bane ya kalla shine fi malahu hazun hasar matukar dai ba ya ce ya maido bane dan saboda ya rike wannan abun wannan ka'idar shine qaulul amini muqaddamun ala ghairihi idan ka ba mutum ajiya sai ya ce ya baka wannan abun in aka zo wajen shari'a in dai kai baka da dalili ana gane da kyau ko to maganar al'amin ita ce a gaba ko da yaushe wanda ka ba amana abin da yake shine a gaba sai an samu dalili kwakwara na cewa ƙarya ne bai maido maka ba misali na aga abun a wurin shi kina shine ma'anan qaulul amin muqaddamun ala ghairihi duk wanda aka ba amana to maganar shi ita ce a gaba domin shi ko da yaushe wanda ya bayar da amanan ko da yaushe zai iya neman yadda zai yi wannan abun ya karu to kenan ana iya a maido mishi yace ba a maido ba wa atliqil qabula fi da'wat talaf wa kullu man yuqbalu qawluhu halaf wa atliq al-qabul fi da'wa talaf kai tsaye ka karbi me yake da suna ikirari na wanda yace an lalata mishi wani abu wa kullu man yuqbalu qawluhu halaf amma duk wanda za a karbi maganar sa to fa zai yi rantsuwa ma'ana in mutun ya kawo karan an mishi abu kaza ko an lalata mishi abu kaza to ka karbi karan kai bincike in ba a samu dalili kwakwara ba to yi rantsuwa da cewa haka ne wannan shi lalata mishi abu addil amana lillazi qad ammanak wala takun man khana fahuwa qad halak kamar yadda amana ga dukkanin wanda ya baka amana wala takun man khana wanda ya yaudare ka kada ka yaudare shi fahuwa qad halak domin shi ya riga ya halaka wannan kuma hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace addil amanata ila man itamanaka wala takun man khanaka kamar yadda amana ga wanda ya baka kuma kada ka yaudari wanda ya yaudare ka kenan a koda yaushe ana so mutum kada in an mishi kan kara yayin itace kun san wannan karin magana halshe biyu ke gare shi kon mini kan kara zan mishi na itace in ka zagi ubana zan zagi uwarka da ubanka shine yayi kan itace ana gane da kyau ko in kan mare ne to zan mare ka dama da hagu in doke ka in zube ga ƙasa to shine kwan mini kankara zan mishi na itace to akwai kuma kishiyar bangaren alkhairi kwan mini kankara zan mishi na itace duk wanda ya mini alkhairi zan linka mishi abin abin da ya mini na alkhairin akan shi to kenan wannan karin maganan abin ga biyu ke gare shi harshe biyu ke gare shi ana gane da kyau ko wannan shine kenan sai malam ya ce wa ja'izun akhdhuka ma lam yastahiq shar'an wa law sirran ka dhayfin fa huwa haqq wa ja'izun akhdhuka ma lam yastahiq ya halatta a gare ka ka dauki dukiyar da ka cancance ta shar'an a shar'ance wa law sirran kuna da boye ne ka dhayfin ka wani misali bako fa huwa haqq domin gaskiya ne na'am nan wata ka'ida ce matukar muhimmanci ka'idar shi ne ya juzu lissahibil haƙƙi akhzihi min almumtani ya halatta in kana da haƙƙi ga wani ƙibiyanka ka yi yadda za ka ka amshi haƙƙinka bil misali ya tsadahil makal mutum da kake biye shi kuɗi kai kai ya baka kuɗin da yake ba kuɗinka to sai wata ran sai aka baka kuɗi aka ce wane ka kai wa wane wannan kuɗin sai ka ce to faduwa ta zo daidai da zama in jika ɗari kake biye shi aka baka jika ɗari da hamsin ka kamishi kamishi jika hamsin ka ce wane yace in ka maka jika ɗari da hamsin amma ga jika hamsin lila ɗibi da gola kamuwa ko in ji hausa ko to gaskiya ce kamuwa gaskiya ce kamuwa gaskiya ce baka da layin komai amma in ka san ya hana ni ya yi ƙimimi ya hana shine mai yake da suna ya juzu li sahibil haqqi akhdhihi min al mumtani ya halatta wanda yake da haƙi aka hana mishi haƙin yayin yanda zai ya samu mi haƙin sa koda a cikin dubara ne koda ka zo gida ne ka isko mata su ke irin wannan tana biyar wance bashi ta ki da ta zo cikin daki ta dubi ta samira mai kyau sai gaba da ita ana gane da kyau ko to sai dai kuma wannan daidai ruwa daidai tsaki kada ta ɗauki abin da ya huce kuɗin da ku don aka yi haka to an yi zalunci shi ne malai sai ce ka zaifin kawai misalin bako bako yana da haƙi in ya sabka dole a kula da shi a ciyar da shi shi sa ba ƙaramin alkhairi ba ne wannan masabkin da aka yi duk bakon da ya zo musamman kun bako wanda yake mai daraja za a sabke shi a kula da shi a ba shi ci da sha ba ƙaramin alkhairi ba ne asali ma yana daga cikin sadakatul jariya da manzon Allah ya ambato ana gani da kyau ko yace awbaitin libni sabilin banahu yace inna mimma yalhaqul mu'mina ba'da mautihi min hasanatihi ilman allamahu wa nasharahu aw masjidan banahu aw mushafan warasahu aw waladan salihan har zuwa dai manzo Allah yace awbaitan libni sabilin banahu ko wani gida da ya gina dan saboda sabke baki kawai ba karamin alkhairi bane baki suna da haƙƙi idan wa a gari bako ya sabka ya rasa wanda zai sarke shi gabaɗin mutanen gari suna cikin suna cikin laifi fardun kifaya ne gabaɗin mutanen gari kuma wannan bakon ya halatta ana gane da kyau ko in yi wata akuya ya sheme ta ana gane da kyau ko ya yi mai shi wannan shi ne kenan kawon misalin kawon misalin bako ne shigo gari ya nema ya nema babu shiru sai ya zo isko mai to ya ce a zubo mini mara guda uku aka an gane da kyau ko aka zuba mishi ya share ya sha kwana ba da laifin komai ana gane da kyau ko kuma wannan hadisi ne hadisi ne ingantacce mun taba yin muhata mun taba yin hudu ba akan shi huququd dhuyuf haqqoqin baki manzo Allah ce man nazala ala qaumin falyuqruhu haka au kama qala sallallahu alaihi wasallam idan bako ya sabkato a a sabke shi a kula da shi a ciyar da shi idan ba a ciyar da shi bai samu dama to ya ɗibi haƙƙin shi ana gane da kyau ko wannan shi ne kira amma sai dai abdarura to kaddaru bi kadariha kana jin yunwa kace a sako maka malmala guda uku a ƙaro maka da haƙarƙarin kaza ka share kuma kace a kawo maltina guda biyu a to wannan kuma ka wuce guda da iri ko in ka taɓi kashi eh eh a bako so ya ce in kan ma wulakanci bako don saboda eh duka haka ne tun da dai ai manzo Allah ya umarni ko haƙi ne ne a takaice dai jama'a bako ba karamin haƙi ke gare shi ba a kula da bako ba wai ina nufi ku kula da ni ba dan ni bakon ku ne a'a kowanne bako a kula da shi malam yace ina ne qad yathbutu shay'u haka ne ko qad yathbutu shay'u kina a rike ga'idar يجوز لصاحب الحق أخذه من الممتنع قد يثبت الشيء لغيره تبع ولو تباع حاملا لم يمتنع آه ناكم نبي أشي قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع وقد يثبت الشيء لغيره تبع أنا قال لك يوكو ينا إيوا أبو ya tabbata in yana tare da wani abu wa in ya kulla wistaqalla lam tana ta yanda da a ce shi kadai ne da ba ta yiwa a saida ma'ana tana iya yiwa a saida abu in yana tare da wani ko a bayar da shi ta yanda ko da a ce shi kadai ne ba a iya a sayar da shi a wannan ka'idar shine suke cewa yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlala yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlala abinda ake nufi shine akwai abun da in tare da wani abu da za a saida shi ko za a yi kyauta da shi ya halatta amma in shi kadai ne bai halatta a saida shi ba ko a yi kyauta da shi misali saniya ce take da ciki sai ka ce na saida maka dan cikin saniyan nan ana gane da kyau ko to wannan kasuwancin bai halatta ba amma da za ka ce kai na sai da maka sani nan da abin da a cikinta to wannan ya halatta ana gani da ke ku kenan ya subutu taba'an ma la ya subutu ka gani da ita kadai ce a cikin za a saidawa bai mi ba bai halatta ba amma inda ita uwace za a saidawa ya mi ya halatta ana gani da ke ku misali kaman kai ne ka zo sayan nono kai ne kike bukatar nono sai kaga wata sai mai nonon ta ce maka to nonon waccan akuyar nawa ka saye shi ana gane da ko nonon waccan akuyar nawa ka saye shi bai halatta sai da wannan nonon bai na ciki sai inda ta tatso shi sannan ta mi ta saida sai dai ta saida mishi ta saida mata hatta akuyar ko amma da da akuyar da nonon to zan saida miki akuyar ta gara sai ita da nonon ta to ba lahi har shine ma am istiqlalan bai halatta saida ba wannan misali ne kenan ana gane da kyau ko wannan shi ne kama cinikin kihi cikin ruwa eh wannan duka yana shiga a cikin cinikin kihi cikin ruwa abinda ba a da tabbacin shi wannan shi ne kenan ko ana da tabbacin shi ne inda bai hito ba ba za a ba a yin haka wa kullu shartin mufsidin lil aqdi bi dhikrihi yufsiduhu bil qasdi duk sharadin da mufsidin lil aqli ah kai misalin ma ne da muka bada ka hamilin in bi a hamlu hamtana kawai misalin dabba mai ciki misalin ka'idar kawon misalin dabba mai ciki in bi a hamluha imtana in aka ce za a sai da yar cikin baya halatta walau tuba hamilan lam yamtani amma da za a sai da da cikin da ita uwar gaba ɗai to wannan shi kuma lam yamtani ba za a hana wannan ba ana gani da ke ku wannan mali yace wa kullu shartin mufsidin lil aqli bi dhikrihi yufsiduhu bil qasd kullu shartin mufsidin lil aqli dukkanin sharadin da yake lalata kasuwanci ko wata yarjejeniya bi dhikrihi in an ambace sa yufsiduhu bil qasd to niyya kawai tana lalata shi asalin wannan bari mu abin ga mu'ida dan misali ne anan مثل نكاح قاصد التحليل ومن والطلاق للرحيل كور مثال وندا نكاح قاصد التحليل وندي أولي تارد مهم التحليل نكاح التحليل شيني auren me yake da suna auren wuta auren kashin wuta ana gane da kyau ko mace ce za ta yi aure da niyyar wannan mutum za ta aure shi yanzu kashe wuta ta aure ta aurewa ne ko kuma shi zai auri wancan ne don saboda ya aure ta sake ta ya halatta mawa ne to wannan wannan niyyar ta lalata wannan auren in ya aure ta to zaman zina ne za su yi ana gane da kyau ko shine wa manna wattalaqa lirrahili da ko misalin wanda yayi niyyan aure yayi niyyan saki idan zai tafiya kawar misali dan diga ne idan ya zo sai ya ce to zan yi zan yi wannan auren amma hani da na kare diga ta wannan matan na rabu da ita ana gane da ke ko ko yan service civic ana gane da ke ko ya ce to zai ta da ya kare shekarun shi na service civic to wanda ya aura hata ita kanta shi niyyar shi kamar a cikin niyyar shi da haka nan ne yawwa kusan auren mutu'a ne ana gane da ke ko domin abin da ake ce ma nikahul mutu'a huwa nikahu ila ajalin musamman shine aure zuwa wani lokaci kayyadadde kenan shi aure ana shi ne lil abad kina a takaice dai kun ga anan bai furta da baki ba amma niyyar da a ce da baki ya gai auren ya lalace ko zuciya ya kurta bai gai da ya lalace wannan shi ke nuna anniyatu ablagu minal amali kuma ka'idar suke cewa alqusudu fil uqudi mu'tabara niyya a cikin yarjejeniya ana aiki da ita ana gane da kyau ko to sai dai ga wata ka'ida wadda za ta nuna kuma akwai gudan wanda yake isa kasancewa bai da layi al'amalu bi zawahiriha su ayyuka da zahirin su ne da zahirin su mu ɗan adam za mu yi aiki lakinna man yajhal qasd lakinna man yajhalu qasd sahibi fal aqdu ghayru fasidin min janibi li'annahu la ya'lamu alladhi athar fa ujriya al aqdu ala ma qad zahar wa shartu was sulhu idha mahallala muharraman aw aksuhu lan yuqbala akwai saura wa kullu mashghulin falaysa yushghalu bi musqitin lima bihi yanshagilu kamubdalin fi hukmihi ja'al badala wa rubbama mafdulin wa rubba mafdulin yakunu yakunu afdala na'am malan yace lakin lakin man yajhalu qasda sahibi sai dai wanda ya jahilci manuwar ɗan uwansa fal'aƙudu gairu fasidin min janibi to shi a ɓangarensa yarjejeniyar ba ta lalace ba wancan aka ce wanda ya auri mace da niyyar lokaci kaza shi zai rabu da ita ana gan da ke ko aka ce auren shi bai yi ba don saboda nan niyyar ko duk in ya saru da wannan matar ko zaman shi da wannan matar zaman dadiro ne zina suke yi amma ita matar in bata sani ba ta da me ba ta da shine ma'anan lakin da manya talu qasda sahibi fal aqdu ghayru fasidin fi min janibi kenan ita a bangaren ta ba ta lahin komai ana gane da kyau ko kun ga dadin musulunci kenan li'annahu la ya'lamu alladhi athar fa ujriya al aqdu ala ma qad zahar domin shi wancan mutunan da aka yi abin da shi la ya'lamu alladhi athar bai san abin da wannan ya boye a cikin zuciyarsa ba fa ujriyal aqdu ala ma kad zahar sai aka tayyar da kasuwan aka tayyar da yarjejeniyar aka tayyar da auren misali yan auren ne alama kad zahar akan abin da ya bayyana shi dai yazo neman aure an bashi kina ita ba ta laihin komai wannan yana bayani akan ka'idar lana zawahir wallahu yatawalla sara'ir lana zawahir wallahu yatawalla sara'ir mu ƴan adam za mu yi aiki da zahirin mutane ne abin da yake cikin zuciya wannan kuma na wane ne Allah kawai ya san wannan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ana gane da kyau ko a musulunce ma asali laihi ne ka rika fassara abin da ke cikin zuciyar mutum in ka yi haka ma ka yi asali ma kamar kana ikirarin sanin gaibi ne domin babu wanda ya san abin da ke cikin zuciyar mutum in ba wa ba in ba Allah ba sai dai abun nan da ake ce ma labarin zuciya a tambayi huska ana gane da kyau ko masu cewa imani a zuciya yake sai mu ce a'a to ai labarin zuciya a tambayi huska in imani zuciya yake to jiki zai bayyanawa ki ce imani a zuciya yake kun baki sa hijabi ana gane da kyau ko ka ce imani a zuciya yake kuma sannan muna ganin ka tare da masha ko kuma ganka baka lazimtar ayyukan alkhairi kinan wannan ba gaskiya bane wa shartu was sulhu idha ma halala muharraman aw aksuhu lan yuqbala wa shartu was sulhu shar'i da sulhu idha ma halala muharraman idan suka halatta abin da yake haramun au aksu ko kishiyar haka lan yuqbala ba a karbar su ana gane da kyau ko wannan asali me yake da suna asali hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annasu ala shurutihi illa shartan ahalla haraman aw harrama halala ana gane da kyau ko manzo Allah yace mutane suna akan sharadin da suka yarjejeniyar da suka yi sai dai sharaɗi ko yarjejeniyar da ta halatta haram ko ta haramta mi ta haramta halal bari ba ku misali musamman 'yan samari masu masu shirin aure kana da wata 'yar kwaila ana gane da kyau ko aka yi rishin sa'a kuma 'yar boko ce boko ta babbake ta ta ce ta bata yarda a mata kishiya ba ka yarda ga aure ta aka haka nan ana gane da kyau ko to abin da yake kaka yarda in ma ka yarda dan soyayya ta rijaye ka to ko da baya ka ka san talo mata kishiya to baka da komai ana ga da ke ko nayi adaranci kusan garin adara muka zo kenan mu musu adaranci kenan ko ka san talo mata kishiya baka da lahin komai duk da ko ai kun yi sharadi da ita ko to ai sharatan ne harrama halalan ko sharadi ne wanda ya haramta halal ana gane da ke ko wannan shine kenan kenan duk sharadin da ya haramta halal ko ya halatta haram wannan ba a aiki da shi ana gane da ke ko ko da ko larura ta kama ka ka yarda da sharadin to idan baka bi wannan sharadin baka yi layin komai ba amma abin da yi shine kada ka yarda tun farko shi yayi wa kullu mashghulin falaysa yushghalu bi musqitin lima bihi yanshagilu wa kullu mashghulin kuma dukkanin abin da aka shagaltar da shi falaisa yushghalu to ba a shagaltar da shi da wani abu kuma bi musqitin lima bihi yanshaghilu da abin da zai iya hana shi shagalta da abin da yake asali an shagaltar da shi mun ga shagalta shagalta ko abin da ake nishi shine anan bil misali yastadhi al maqal kai ne ka ba mutum aron me yake da suna wani abu kace mishi zuwa lokaci kaza ya maido bari bari ba da misali karara me aka yi yawan ba da aron shi babban abu dai mai amfani haka moto na jazakumullah moto ko mota ma kai mota ma tana shiga kuna ba da aron mota mu a can har kamfanoni ke da kai masu ba da aron motoci mota ka zo ka are mota da sauransu to yanzu ka ba mutum aron mota kace nan da kwana uku ya maido maka ita yanzu an yi kwana biyu sai wani zo aron wannan motar sai kace to kai ma na baka aranta je ka amso wajen wane to baka da gaskiya al mashghulu la yushghal ana ganin da ke ku domin tana tana tana a aiki da tana tana wajen wani yana cikin shagali da ita lokacin bai kare ba kenan bai halatta kuma ka shagaltar da ita ga wani ba wannan hatta babin aure yana shiga wannan yana cikin an bashi baki akan ya zo an ba shi dama ya huto ana gani da ke ku bai hito ba kai je ka hito an gane da ke ku ai kun gane bai hito ba kai ka hito ko an ba shi dama ka ce kawai ya ka kuɗi ai komi kai kuma kawai sai ka shige to kai ma ka yi kuskure almashghul la yushghal ana gane da ke ku babban misali kuma anan shine mutum ne yana karatun qur'ani domin ba cikin kasanci kawai take shiga ba yana karatun qur'ani ka shigo ka isko shi zamne ka kai mishi sallama wuce ka tahiyarka almashghul la yushghal sai inda da bakin kowa ne sai kai sallama ko ba dan shi ba dan aljannu ko aljannu na kwarewa kaka ji tsoro ko mala'iku ana ganin da ke ko na'am to amma kaka zo ka ce zaka mika mishi hannu al-mashghul la yushghal huwa mashghulun bi tilawati al-Qur'an fala tushghilhu bi tahiyyatik ala ga inda ko wannan shine kenan na'am mala yace ka mubdalin fi hukmihi al-badala wa rubba mafdulin yakunu afdala bayan wannan ma akwai misali a hadisi ɗaya daga cikin sahabbai ina tsammanin ibnu mas'ud ne shi yana daga cikin wanda suka yi hijira a habasha to kamin su yi hijira habasha a sallah ana magana to wata ran ya zo sai isko manzon Allah na sallah sai mishi sallama sai manzon Allah bai amsa mishi ba sai hankalin shi ya tashi ko mai kolihi yama manzon Allah yama manzon Allah sallama bai amsa bishi ba manzon Allah na kare sallah ya tinkaro hankalin shi ya tashi ko lahi na manzon Allah sai manzon Allah ya mishi inna fi salati la shughla ai a cikin sallah akwai shagali dan haka in mutum ya shagalta da sallah kada a shagaltar da shi da me da wani abu kinan ba a tambaye shi ba a mishi kinan ko tambaya kaka tambaye mutum ana gane da kyau ko kamu budalin fi hukmi hij'al badala wa rubba mafdulin yakunu afdala kamu budalin fi hukmihi kawar misalin mubdal fi hukmihi ana gane da kyau ko ka mubdalin fi hukmihi ka mubdalin fi hukmihi hij'ala hij'al badala kawan misalin al mubdal ba nan nan ba ba kafin bace ta misali ai kama kama anna mubdalin fi hukmihi kaman za a kawo wata ka'ida ne ana gane da kyau ko siyaki yake yake bambantawa kenan ka mubdalin fi hukmihi ij'al badala kawan misalin mubdal ana gane da ku shine abin da yake da abin da yake da me yake da suna me za a ce da Hausa masanyi yawa jazakumullahu khairan kama abin da yake da masanyi a cikin hukuncin sa to ka sa masa masanyi abin da suke niyya anan shine albadlu lahu hukmul mubdal minhu ana gane da kyau ko bari mu kare shi mu ba da da yake ka'idodi ne guda biyu masu zaman kansu wannan ka'ida ce shi ma me ke suna guntun na baitin shi ma ka'ida ce ka mubdalin fi hukmi hij al badala kawan misalin abin da yake masanyi ne to a hukuncin sai na dokar abin da shine asali da shi ake musanya sa misali arwalla me masanyinta taimama to hukuncin arwalla hukuncin taimama duk abinda arwalla in ka yi ta za ka yi to kana da dama in ka yi taimama ka yi shi ne ma'anan ka mubdalin fi hukmi hij albadala albadlu lahu hukmul mubdal minhu kamar yadda in ka yi arwalla ya halatta ka yi farilla kuma ka yi nafila ya halatta ka ma yi sallah guda biyar da arwalla guda to haka taimama ma ya halatta kaga in ka haddace wannan ka'idar zaka walwale da yawa daga cikin magungunan da suke a cikin irin su qawaidi irin su ahadari irin su risala a ahadari nan kusa kusa ma in kai taimama ai sallah guda zaka yi ko da kai sallah guda shikenan kuma inda zaka sallar nan zaka buga wata nan zaka buga taimama tun ganin duka abin ga khilafu sawab ne ana gane da kyau ko kenan al-mubdal lahu hukman mubdal minhu shine ka'idar wa rubba mafdulin yakunu afdala haka kuma take iyuwa abinda shine yahi a asali yakunu afdala to wataran kuma wa rubba mafdulin shi kuma take iyuwa abinda aka yi yakunu afdala wataran ya kasance shine yahi bil misali yatadhi al maqal a bari in gani wani irin misali ne zamu ibada misali bari ba- ga misali mai kyau wanda ba ya shiga misali mai kyau arwalla da a cika ta a yi wanki uku uku da a yi wanki guda guda wanne ne yi a isbagul wudu cika ta ko to akwai lokacin da kai wanki guda guda shi yahi da kai wanki uku uku ala ga da ke ko shine ma'anan wa rubba mafdulin takan yi wa abinda aka yi ya kunu afdala ya kasance shi yahi a wani lokaci kenan takan yi wa a samu lokacin da kai wanki guda guda shi yahi da kai wanki nawa da kai wanki guda to ku ji yanda ka'idar take a zube suke cewa الفاضل قد يكون مفضولا بسبب فوات المصلحة عنه والمفضول قد يكون فاضلا بسبب قتران المصلحة به yanzu mu bada mu dauki wannan misalin da muka bada muka ce akwai lokacin da arwalla wanki guda guda yahi wanki uku uku ko to dan me yasa misali an tada iqama ne yanzu in kace ka tsaya kai arwalla uku uku ana gane da kyau ko zaka iya ka rasa me ka sai ka rasa raka'ar harko ko kuma ka rasa kabbara ka rasa kabbarar harama domin rasa kabbarar harama shi ma asara ce to kenan kai wanki guda gudan shi yayi dan ka samu raka'a farko ana gane da kyau ko kuma ka samu kabbara ta farko ana gane da kyau ko bayan wannan kuma ruwa ɗan kaɗan ne kuma ku bi za ku yi arwalla ana gane da kyau ko in ka ce kai wanki uku uku dan uwanka zai mi zai rasa kenan sai ka yi guda guda ka jama'a karatu akwai daɗi wallahi karatu akwai daɗi shi ne wani mai shi ne al'imamu wane ne ma namanta alhassan albasari ne ko wane ne ke cewa lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma na hannu fihe minan na'imi la jadaluna bisayi ya ce da masu sarauta da ɗiyan sarauta sun san ni'imar da muke ciki da sun yaƙe mu da takobi don su shiga cikin wannan ni'imar wata ni'ima ce ke nihi ilimi wallahi akwai wani karatun da in ka fara sai ka ji baka so ka bar shi kwanaki akwai wani aiki da nayi wallahi da na fara wannan karatun na rantse da Allah komi ba in ina yi ban jin dadi in ba na komo a karatun nan ba haka karatu yake da dadi to wannan shine kenan zaka ga mutum yana cikin tashin hankali amma da ya shiga wani karatu sai ya komo daidai ko kuma misalin wanda ya saba karantarwa wallahi zaka ga yana cikin amma da ya fara karantar wannan shi kaji kawai ya shiga cikin nasuwa malam yace istidamatu shay aqwa min ibtida'ihi istidamatu shay aqwa min ibtida'ihi ka'idodi ne masu muhimmanci sosai kuma masu bukatar misalai masu yawa bayani akan cewa dawwama a cikin abu yafi karfi akan farasa za ku gane me ake nufi kullu istidamatin fa aqwa min bada fi mithli tibi muhrimin zakad bada wa kullu ma'lumin wujudan aw adam fal aslu an yabqa ala ma qad ulim wan nafyu lil wujudi thumma as-sihha thumma al-kamalu far'ayan ar-rutbah wal aslu fil qaid ihtirazun wa yaqil لغيره ككشف تعليل جهل وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا وكل ما الأمر به قد يشتبه من غيره ميز قر من غير من غير ميز قرعة توضحه ولا ولا كايدو دي a cikin wannan wurin na'am mala yace kullu istidamatin fa aqwa min bada fi misli nan misali ne bada kullu istidamatin fa aqwa min bada dawama tahi karfi akan farawa fi misli tibi muhrimin kawan misalin turare da mai ihrami zai sa ana ganda shi ko zakad bada haka ya bayyana wannan yanda ka'idar take shine yughtafaru baka'an ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر بقاء ما لا يغتفر ابتداء أنا أشيو هكا يغتفر بقاء ما لا يغتفر ابتداء abinda ake nuni shine na an ba da misali mai ihrami da zai sa turare yana daga cikin mahzuratul ihram abubuwan da suke haramun ga mai ihrami ya sanya turare to amma idan ya kasance kamin ya sanya ihramin ya sa turare yana cikin ihramin kuma kamshin kun sa akwai irin turaren da yake yin sati ma yana kamshi ko to ko da ake irin wannan turaren ne ya sa kamin ihrami yayi sati wannan wannan ihramin nashi na kamshi to ba ya da laifin komai domin ya sa shi ne bayan mi kafin mi kafin ihramin kuma sannan shi turaren da yake ci gaba da kamshi ba ana cikin ihramin bane aka sanya shi ko da ko yana ci gaba da kamshin dai tunda ba cikin ihramin aka sanya shi ba shikenan nan misali ne malam ya bada to amma ka'idar tana shiga a cikin abubuwa masu yawa in kun gane mata kwanaki azumi muka kare ko mutum ne ya tashi ya fara buɗe baki ana ya fara suhur ana ganda shi ko ya kai gumba karafikin gumba ga baki sai aka kwala kiran sallah ana ganda shi ko ma'ana dai lokaci yayi na tsaye da buɗe baki na tsaye da surkin to shi ya halatta a gare shi ya ci gaba da shan wannan abu ana gane da kyau ku domin lokacin ya isko ta ne yana tsakiyar me yana tsakiyar aikin ba zan kuna gane da kyau ba ga wani misali kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza uqimati salatu fala salata illa allati mikir suna illa al-maktuba ina aka tayar da sallah to babu sallar ta halatta sai sallar farilla ma'ana sanin da aka tada da haka baya halatta ana tara sallah kai ne kai nafila amma idan kana cikin nafilar aka tayar da sallar ya halatta kami yajuzu yajuzu yajuzu baka'an ma la yajuzu ibtida'an yajuzu baka'an ma la yajuzu ibtida'an ko kuma yughtafaru baka'an ma la yughtafaru ibtida'a kenan ya halatta ka ci gaba da yi dan saboda lokacin ya isko ka kana cikin mi kana cikin abu amma da a ci farawa ne zaka yi a wani lokacin bai ni ba bai halatta ba dan lokacin ya shiga ka'ida tana shiga wurare masu yawa na'am kenan kun kusan misali uku muka samu ko na azumi da sallah da kuma mi da kuma ihrami ko na'am malam yace wa kullu ma'lumin wujudan aw adam فالأصل أن يبقى على ما قد علم وكل معلوم وجودا أو عدم dukkanin abun da aka san samuwarsa ko kuma aka san rishinsa fal'asulu an yabqa alama kad ulim to asali shine ya tsaya akan abun da aka sani yanda ka'ida take shine al'asulu baqa'u ma kana alama kana al'asulu baqa'u ma kana alama kana asali shine yanda abu yake tsaya a haka abinda ake nufi shine ruwa ne ka aje da sahi ana gane da kyau ko dan in ka tashi kayi arwalla da asuba da su eh ruwa ne ka aje da dare in ka tashi da asuba kai ne kayi arwalla da su yanzu ka taso sai ka isko ruwan nan sun sauya ana gane da kyau ko in dai ba ka tabbata abin da ya shiga ruwan nan ba najasa ne to al'asulu baka umakana alama kana sai kai aralla da ruwanka ba san ko ana gane da kyau ba wannan shine kenan mutum ne yake cikin tahiya zai je masallaci sai aka bungu sai wasu ruwa suka zubo masa sai fara tunanin kai wannan ruwan na najasa ne ko ba na najasa bane innan najisa ne dole sai ka koma kame ka hudda kayan ku ka sake su to in ba ka samu tabbaci ba al'asulu baka ma kana ala ma kana asali dai kayan naka masu tsarki ne ko to ka tsaya akan asali sai ka samu tabbaci shi yasa suke cewa al'asulu baka ma kana ala ma kana ila an yajida naqil asali shine komi a tabbatar da shi a yanda yake ana gan da ke ko sai an samu abin da zai zai hutar da mutane daga wannan asalin wannan shine kenan akwai misalai da yawa na wannan shi ma والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة والنفي للوجود idan aka kore abu to ana kore samuwarsa ne summa siha sannan inganci summa kamalu sannan kamala far'ayan nan rutuba ka gane tsarin jerar tsarin jeruwarsu shine ma'anar far'ayan nan rutuba ai far'ayan nan tartib abinda ake nufi anan shine idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la salata li ghairi al-mutawaddi to ana nuhin babu sallah wujudan wa sihhatan ana gane da kyau ko kenan babu sallar sannan kuma sallar bata mi ba bata inganta ba to in an kawo zancen bata inganta ba amma kawo kamal na ukun shi ba a kawo shi dama da an kawo annafiyu ana nuhin yana kore samuwar abu ne la salata li ghairil mutawaddi babu sallah ga wanda bai da mi bai da arwallah kenan in aka kawo na fayu mataki guda uku ke da kai kore samuwar abun kore ingancinsa kore mi cikarsa to akwai lokacin da za a samu nafiyu sai ya kasance kore kamalan ne ba kore inganci ba shi yasa suke cewa akwai annafiyu lil kamali akwai annafiyu lis sihha nafiyul kamali nafiyu sihha nan ne karkashin wannan ka'idan ne malamai suka samu sabani dangane da hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta ba suratul fatiha to maluman hanafiya su suka ce la salata kamilan ba wai la salata sihatan ba ba nafiyul siha bane nafiyul menene nafiyul gaban ne kun gane wannan ka'ida da kyau tana da muhimmanci sosai shi da za ka ga manzo Allah ya ce la kaza la kaza kore kaza to akwai lokacin da korewar ta inganci ce akwai lokacin da korewar ta mice ce ta kamala ce ba wai ta gaba ɗayan abin bai yi ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan to shiga a cikin bayanin waishin wake da gaskiya to daga tsakanin wanda suka ce wanda bai karanta Fatiha ba sallar kamala ce babu ko kuma gaba ɗayan sallar ce babu wannan kuma maudu'i ne mai faɗi ana gane da kyau ko wanda an ta tada jijiyoyin waya a kansa lokacin muna jami'a malamin da ke koyar da mushi ba hanafe ne shi a ra'ayin shi sallah ko ba karanta fatiha ba sallah ta yi domin a suka ce Allah ya ce fakara umma ta yassara kenan da ka zo ka kabbara sallah ka ce mudhammatan Allahu akbar shikenan sallah ta yi qara'ata ma ta yassara Allah ga da ke ko wallahi shine kenan to a takaice dai alhanafiya suna ganin ba dole karatun fatiha rashin karatun fatiha baya lalata sallah to dalilin su shine nafiyul nafiyul kamal ne ba nafi ba ba nafi siha ba amma mafiyincin malamai fatiha nafiyul kamal nafi siha ne a wannan hadisin kuma wannan ita ce magana mafi inganci malam yace ina ne wal aslu fil qaid ihtirazun wa yaqil li ghayrihi ka kashfi ta'lilin juhil والأصل في القيد احتراز أنا قال لك يوكو يتي أصلي إذا أكاكاو قيدي أتكين أبو تو احتراز معنى wannan kaidin dole ne a kula da shi wa ya qilli ghairihi amma sai dai akwai lokacin da kaidi yake kuwa ƙasa ga dole a kula da shi ka kashfi ta'lilin juhil kamar ya kasance an kawo kaidin ne dan saboda a bayyana wani dalili wanda aka jahilta to shi wannan misali ne za a ka alqur'ani nan nan na na lura da wani misali akwai wani misali da na kawo anan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa nan menene na rubuta yawwa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda duk wanda suke yima mata almuhsanata kakin gaggu laka sharri suka zarge su da alfasha ta zina in bu su kawo dalili ba to ku bulale su anan an kawo kaidi almuhsanata aka ce kaidi kenan ba kowace mace ba sai wacce sai katangagga wadda ta kame kanta kenan kishiyar kaidin kina ashe in mace wadda bata kame kanta ba ce aka ma aka zarge ta da zina babu me babu misali mace da ba ta sa hijabi kuma kullum akan titi take kuma tana yawan magana da maza dan ka zarge ta ko da baka dalili ba za a mi ba ba za a mi ba ba za a bulale ka ba domin laysat muhsana bata kame kanta ba shine kaidin kenan shine kaidin wal aslu fil qaid ihtirazun asali idan aka zo da kaidi a me a kula da wannan kaidin waya qilli ghayrihi sai dai akwai lokacin da kaidin ba dole bane sai an kula da shi ka kashfi ta'lilin juhil kamar yanda wata ran za a kawo kaidin kaidin ne dan a dan ayi bayanin wani wani wata illa ko wani dalili wanda aka jahilta shi kuma nan misalin da na kawo shine fadin Allah madaukakin sarki wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min min nisa'ikumul lati dakaltum bihinna Allah yace iyan matan da kuka aura kuka shiga da su mata baya halatta ko aure su anan kuma sai aka ce wa raba'ibikumul lati fi hujurikum a cikin ayar aka ce diyan matan da kuka aura ka aure mace tana da diya in dai har ka taba saduwa da matan nan to baya halatta ka aure mi ita wannan diyar tata amma a ayar sai aka ce allati fi hujurikum wa raba'ibikumul lati fi hujurikum ɗiyan da suke a gidanka nata ba san kuna gane da kyau ba kenan agola wanda yake a gidanka dama sai yana gidanki ne ake cewa agola ko to kenan agoliyarka bai halatta ka aure ta ba to da a wannan ayar an tahi akan cewa ko kai tsaye da an kawo kaidi dole sai da kaidin to kenan yana nuna idan ka auri mata tana da diya wadda diyar ba gidanka take ba to ya halatta diyar ka me ka aure ta alhali kuma ba haka ba haka ayar take mi ba take kun ga kenan wannan kaidin ba ayi mi ba ba ayi mi ba ba ayi aiki da shi ba lam yuhtaraz ban san kuna gan da ke ba wannan kaida tana da muhimmanci ne a wajen tafsiri zaka iya samu abubuwa da zaka iya samu a kayyade wani abu da wani abu kuma sannan ba za a yi aiki da wannan kaidin ba wa in ta'azzara al-yaqin farji'a لغالب الظن تكن متبعا كنان وإن تعذر اليقين idan aka kasa yaqini aka rasa yaqini a cikin wani abu farji'a li ghalibi sanni to a koma a wajen galabatu zan zato mai rinjaye takun muttabi'a in kai haka to kai aiki da me yake da suna me yake da suna kai aiki da abin da malamai suka tabbatar shine takun muttabi'a ai takun muttabi'an lil ulama'i lima qalahu al ulama' abinda ake nufi shine idza ta'azzara al-yaqinu yusaru ila zanni kenan dai zato mai rinjaye yana aiki da shi a shari'a misali ka wannan kuma bada misali kana shakkar raka uku kai ko hudu kuma ka rasa tabbaci to sai kai aiki da mafi rinjayen zatonka ana gane da kyau ko mafi rinjayen zato anan shine ne a raka uku ana gane da kyau ko mafi su shine mafi rinjayen zato raka uku shi zai shi za ka iya rinjayarwa malam ya ce wa kullu wa kullu mal amru bihi qad yashtabi min ghairi maizin qur'atun tuwaddihu ga wata ka'ida ka'idodin sai zuwa suke yi wa kullu wa kullu mal amru bihi qad yashtabi dukkanin abun duk al'amarin da ya shiga cikin juna min ghairi maizin aka kasa rarrabewa wa ya dace ƙur'atun tuwaddihu to ƙuri'a kun ji ƙuri'a ashe larabci ne ƙuri'a kale-kale ba hau kale-kale na caca ba alaga da jiku to kenan ƙuri'a ita za ta bayyana shi abinda ake nihi ka'idar a zube shi ne alƙura'atu tushira'u inda ta zahuni alƙura'atu tushira'u inda ta zahuni shi ne ka'idar a zube idan mutane idan wasu idan fiye da mutum guda suka cancanci wani abu ta yadda kuma ku an rasa wanne ne za a za a zaba to za a yi aiki da ƙuri'a dalilin kuma wannan ka'idar shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ta'lamuna ma fi nida'i was-saff al-awwal thumma lam tajidu illa an tastahimu lastahamu thumma lam yajidu illa an yastahamu lastahamu da a ce mutane sun san muhimmancin sallah sun san muhimmancin kiran sallah da sahun harko to da ya kai gogoriyar mutane zai sa in za a yi kiran sallah sai an yi ƙuri'a waye zai kira in za a shiga sanwar ko sai an yi ƙuri'a waye zai shiga wannan shine dalili akan cewa duk abin da aka yi musharaka a cikin haƙƙinsa aka rasarin yayarwa to za a yi aiki da ƙuri'a manzon Allah ya yi aiki da wannan a tsakanin matansa in zai je balaguro ƙuri'a yake yi ana gane da kyau ku to manzon Allah mafi yawanci ya yi son balaguro da Aisha to di an kai ƙuri'a kun mafi yawanci aisha ta aisha ta ke cin ƙuri'a ana ganin da ke ko shi yasa aisha wata ta ke cewa ni manzo Allah ina ganin Allah son zuciyar ka yake bi ita ke ji da Allah son zuciyar ka ke bi duk abinda manzo Allah ke so sai Allah ya mi da tabbatar masa da shi duk in za a balaguro mafi yawanci aisha ke aisha ake daukowa kuma kuma ƙuri'a ce za a yi kuma mata su yadda dole ko ana ganin da ke ko tunda dai rabonki ne abai baki ba ko wannan shine kenan a takaice dai ƙuri'a ake yi a duk abinda aka rasa wa za a ba kawai misalin shugabanci ne an rasa wa ya kamata a ba kuma kowa ya cancanta sai a yi ƙuri'a misalin da za a riƙon maryam ya suka yi ƙuri'a suka yi ana gane da ke ku? na wannan ƙuri'a suka yi nan shine ƙarshen babin ko? to an ce lokaci ya za a yi a aminci goma ne aka ce sun ɗazu aka turo min takarda na aza ta takarda cewa lokaci ya yi ne to yanzu sai ku yi haƙuri kenan mu ɗan gaggauta in yi so da ƙarshe sai ba ku wani marja'i wanda za ku komawa ku samu sauran bayanai ta'jilu shay'i ala wajhin muharramin wa takhsisul ammi naga an raba shayi ba a kamin ba ko lahi nayi a kamin shayin na idan haura in tsami a don ni ko ka gani yau so a kawo shayin na idan tsami now a yau wa jazakumullahu khair yau kai karatu yayi fa karatu ya yi gaskiya kai masha Allah masha Allah yanda muka yi wannan ko bari dan abin gaba dan shiga wani dan antar parenthesis wannan ka'idar da muka yi ta a jami'a da muke wannan ka'idar mun hito daga daga ka'a zamu je zamu je sakan wajen wajen kwana ana gane da kyau ko sai guda yana hiyar dan uwan shi sai guda can baya na tikirin shi na tikirin shi sai dai ka kusan shi kuma duk yan ka'a guda ne sai ce masa kai tun da ina ta kiran ka an tana tanzur almashkul la yashghal nace baka ga na shagaltu ina ma wannan magana ba almashkul la yashghal shi yasa na kyale ka ala gane da ke ko wannan shine kenan wannan kaida tana da muhimmanci sosai bari ba kuma dan labari dai mun shiga zo sauri zamu kun san yana da kyau a daga dan antar parenthesis wani mushen kauye ne ana gane da ko wani mushen kauye ne ɗaliban shi in sun biyo ba su gaida shi to wataran to sai yana jin haushi su biyo yana cikin fada yara su wuce ba su gaida shi sai ce haranan sun raina ne ranar da ya shiga kanar zuka aka yi musu lamen aka ce in an ga mai shi zukuwa ake ake mishi ban su har mai shi ana gane da kyau ko da ce haka ake yi amma ku zo kuna wuce mace ce to daga ran nan ɗalibai sai suka rike duk inda aka game shi sai an gaida shi to wata ran mutunan ka ya tayi wajen ban haya kun san a ƙauye babu babu dushi in za a makewayi sai an huta hutsari ne kana dama ka samu ka samu dan inda zaka laba kuma wannan ba a jima ba ba a jima mun je wani ƙauye ban ga sunan ƙauyen kun san muna shiga ƙauyuka sosai irin ƙauyukan nan na buza wallahi da zan ban haya sai na tuna da da wannan kissar sai da ma aka rake ni inda zan taya in yi daji in gaya maka harlan daji can muka je na kama ruwa an yi rishin sa'a ko ciki na ya burke to sai ka tafi daji ka biya haya to yanzu mushan nan ya tafi can ya laɓe yana ɗan yana ɗan rage bala'i yana tsugunne sai ga yaro yaro na tsinkayen mushe ya wajen mushe ya yi bonjour mete ya kyale shi gum to su kuma sun saba sai mete ya ce merci sannan kina ya jiya ya ƙara merci ya ƙara bonjour mai zai yana ta dai ɗan gurgusa ga na uku ce merci merci merci sai yanzu wanta haƙi da aka zo class sai ce kai ba ko ina ake ce abin shirme ala gane da kyau ko banda ya ana daji to kun ga wannan yaron inda ya san wannan ka'idar almashigul la yushigal to da ba zai ce masa ban shirme sai ba ko wannan shi ne kira jazakumullahu khairan wannan shine amfanin wannan ka'idodin mutum ya iya dabbaka su in baka iya dabbaka su babu wani amfani a ciki irin wannan barkwancin na koye shi ne ga wani malaminmu wanda da shi na yi tasiri gaskiya sosai a wajen kawa'idul fiqhiyya kinga a saudiya yake duk da ambu'ud ne muka yi karatu da shi ana ce mishi Khalidur Rashid As-Sa'idan shahararre ne sosai a yana daga cikin ɗaliban al-Imam Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala yana daga cikin ɗaliban shi a wajen a wajen Riyadh yake da zama haka yake yana karatu masha Allah akwai akwai raha to irin wannan kuma yana taimaka mutum ba zai kosa ba ba za a samu ta'ama ba da abin da ya kama da haka mala yace ta'jilu shay'i ala wajhin muharramin wa takhsisul 'ammi gaugauta abu yin abu a fuska wadda take bata dace ba da shari'a shine muharrami wa tafsisul ammi da kuma bayani akan yanda ake kebance abu wanda yazo ga mamme wa kullu man ta'ajjala shay'a ala wajhin muharramin faman'uhu jala wa da'ifil wa da'ifil ghurma ala man thabatat uqubatun alayhi thumma saqatat limani'in kasari'in min ghairi ma محرز ومن محرز ومن لضال كتما وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل وحل وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا وإن يضف جمع ومفرد يعم وشرط والموصول ذا له حتم منكر هكذا يكون منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللمعلوم إن يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام واعتبر العموم في نفس أسر أما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف وخصص العام بخص وردا كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي so, ما لن يتي وكل من, من, من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا duwan da ya gaugawar yin abu a fuska wadda ba ta dace da shari'a ba fa man'uhu jala to abin da ya bayyana shine za a hana masa ladar wannan abin ka'idar shine man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda yayi abu kamin lokacin sa uquba sa shine za a haramta masa wannan abu misali mutun ne mutun ne ya kashe babansa a babin gado ko dan shi aka yi yawan kawo misali shi saka wannan misali to ba mu wani misali matsalan kenan a eh wanda ya sa tuhon a hariri a anan duniya ba zai sa su a lahira ba to wannan ka'idar wannan maganar gaskiya akwai nace a ciki akwai akwai tace nace a tsakanin malamai dangane da wannan mas'alar don in aka ci adabbaka wannan mas'alar a al'amura na duniya da lahira to abubuwa da mutum yayi ana gane da ke ko za a haramta mishi aljanna kenan sai a ce duk wanda ya sha giyar duniya ba zai sa ta ina ba ta lahira kuma sai a ce duk wanda ya sha music kin duniya ba zai sa kun kun san aljanna akwai music fa ko ba ku sani ba in ba ku dalili inna fil jannati ma la aynu ra'at wala uzunun sami'at ana gan da ke ku wallan shine kenan wala khatara wala ma khatara ala qalbi bashar ko ma yashtahunu ko to kaga music ko ana santa aka ce ai ko malam bai cewa ba dadi sai dai ce haramun ne haka suka ce suka ce kida ko malam bai cewa ba dadi sai dai ce haramun ne kun yarda da wannan aiko na akwai wata waka in ka ji ana ha abin ga sai ka ji kawo kawo ka ita da kanta tana tana dan motsa to dangane da misali na na aljanna da duniya mu bar shi dan babi ne na aqida ana gane da kyau ko wata ran Allah ya so zamu zo mu yi irin ka'idoji na aqida kamar ka'idoji na fiqh husuma to babban misali dai shine a shine wanda ya sallah kamin lokacin ta ana gan da kyau ko misali mutum ne zai ce to reunion ke gare mu sallar nan ta azhar bari mu yi ta tun on zarkin nan ana gan da kyau ko to in suka yi wannan sallar ba su ga sallar kuma suna da zunubi man istajala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi to kaida ce dai mai fadi sosai na وظائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت وظائف الغرمة ka linka algurm algurm shine diya ko biya ka linka biya alaman sabatat uqubatun alaihi akan wanda uquba ta tabbata a kansa summa saqatat sannan sai uqubar ta sabka a kansa nan misali ne ka dole sai mun ci gaba a gane limani'in dan saboda wani abu da ya hana a tabbatar shi da uquba kasarikin min gairi ma muharrazin kasarikin kawon misalin barawo min gairi ma muharrazin da ya yi sata a inda ba cikin hirji ba ai mun yi bayanin hirji a can ko ɗazu ko yauwa wa malli zallin katama da kuma wanda ya ɓoye tsintuwa ana gan da ke ku sai da ana nufin tsintuwa ta dabbobi in tsintuwa ce ta wadda ba ta ba ita ake ce ma lokata ku saurari darussan da muka yi a darasin da muka yi na ƙarshe ma a sunan abi dawud darasi na ƙarshe da muka yi a cikin watan ramadan mun yi bayani ne akan hukunce-hukuncen tsintuwa da da bacewar wani abu ana gane da ke ko to a nan ka'idar shi ne aka ce duk wanda ukuba ta hau kansa sai wani abu ya zo ya hana a mai ukuba to in za a ci tararsa za a linka tarar ne shi ne sai malai ba da misali kamar misalin barawon da ya yi swata ba a cikin hirji ba ai barawo asali shi ne ami a yanki mishi hannu ko to yanzu da ya yi swatar sai aka ga ba a cikin hirji ya yi swatar ba ya yi ta ne a inda aka yi sakaci to a wannan lokacin in za a ci tararsa to za a linka tarar tasa ana gan da kyau ko tun da ba a yi mishi ukubar ba haka misalin wanda ya ɓoye wata batattar saniya ko kuma bataccen raƙumi ana ga don su ne wanda in an kama su su ne wanda su ba a matsin tuwarsu kamar yadda muka gani a wancan darasin su in mutum ya kama su ya ɓoye su irin wannan in aka kama shi za a mishi za a ci tarar shi tun da shi ba za a yanke mishi hukuncin sata ba ko kenan tarar da za a ci za a lunka mishi tarar ta ne shi yasa a hadisin da muka karanta zai ba da biyun wannan raƙumar ana gane ke ku biyun zai bada a takaice dai duk wanda ukuba ta sabka a kansa to in za a ci tararsa za a linka masa tara ne shine shine abin da yake nihi wa kullu ma ubina min hayy min hayy min hayy ju'ila wa kullu wa kullu ma ubina min hayy ju'il kamaitati fi hukmihi tuhran wa hil wa kullu ma ubina ay quti'a dukkanin abun da aka cire min hayin daga abun da yake raye ju'il kamaitatihi to za a bashi matsayin mushensa fi hukumihi a cikin hukuncinsa turan wahil tsarki da halacci wannan kuma asalin shi hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma quti'a min al-bahima wa hiya hayya famaita duk abun da aka cire daga dabba tana raye to wannan abun matsayin mushe yake to a cikin ka'idar shine sai aka ce abun da aka cire ga abun da yake raye zai ɗauki hukuncin mushen sa ne a wajen tsarki da halacci ai kun san akwai mushen da ya halatta a ci shi ko akwai kuma mushen da bai mi ba bai halatta a ci a'a a shi mushe asali ma bai halatta a ci shi bane to abinda nake so in ce akwai mushen da ya halatta a ci dan ba a kama zancen wanda bai halatta a ci shi ba domin so da yawa ana kawo abin da yake shine mafi yawa shine al-aslu fil maita al-haram asali haramun ne mushe duka a ci shi to sai dai mushen ma ya sha bamban akwai mushen da yake da tsarki akwai mushen da baya da mi baya da tsarki misali gawar abin da ake ci tana da tsarki sai dai ba halatta a ci ta in an ce ba ta da tsarki ana nuhin in ka taba ta dole sai ka mi sai ka wanke hannunka kamin ka kai wata ibada ana gane da kyau ko in ta tabi kayanka kayan nan ba za ka yi mi ba ba za ka yi ibada da su ba to kenan mushen abin da ake ci tsarkakakke ne amma mushen abin da ba a ci shi menene najasa ne misali mushen kare najasa ne duk abin da a rayuwarsa mushe ne to a macensa menene duk abin da a rayuwarsa baya halatta a ci to idan ya mutu menene mushe ne na idan ya mutu najasa ne ana gan da kyau ko to nan da yake wahil akwai mushen da ya halatta a ci shi ku ba misali yawwa kakku ma wuce su a a kakku ce kiyi kuma kakku ce kiyi aha namomin ruwa ana kan da ke ku namomin ruwa dukkaninsu alhillu mai tatuhu an tambayi manzo Allah dangane ruwan teku sai ce huwa tahuru ma'uhu wal hillu mai tatuhu ruwan shi tsarki ne kuma mushen sa menene ne halal ne kinan duk abin da yake na teku in ya mutu ya halatta a ci shi to don haka misali kihi ne rayayye sai aka yanko naman shi ya halatta a ci wannan naman ba ku san muhimmancin wannan ba sai kasashen turai akwai manyan kihaye da suke zuwa bakin teku a zo a yi ta iban naman su kuma in sun kare shakatawa kihayen su koma cikin ruwa kenan in baka san wannan ka'ida ba sai ka ce suna cin me to ka gani ya halatta su ci ana ganin da ke ku don saboda shi asalin shi aka ce abin da aka cire daga abu mai rai abun nan da aka cire shi mushe ne to shi ko mushen shi dama yami yami ya halitta a ji kenan wara ce take fillin fillin kinta ka ciro kambolanta in kai mai kwaɗai ne ya halatta ka ci kambolan na kuda ta tahiyarta ala gane da ke ku to wannan shine kenan wannan shine kenan to misali inda take ka'ida take da muhimmanci a wajen buza a wajen buzaye akwai raƙumi da in ya kai wani mataki akwai raƙumin da in yi tuzo mai yawa ana rage mishi tozon nan ana rage tozon nan to kun ga wannan tozon ya aka cire shi baya halatta mi a ci shi domin mushe ne shi tozon amma da a ce an yanke shi ne to wannan kuma har ma kan yi suna so su ci ko wannan shine kenan na'am kenan ka'ida tana da muhimmanci وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا وكتي كان wannan shi ake cewa asalin usulul fiqh ke wa kana ta'ti lid-dawami ghaliban ita kana mafi yawanci tana zuwa tana zuwa ne da nuna mafi yawan abin da ake yi wa laysa za bi lazimin musahiban sai dai ba ko da shi take nuna dawamanci ba abin da ake nufi shine da an ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faru kaza to asali dai kana tana zuwa idan ta nuna ko da yaushe haka ake yi to amma akwai lokacin da tana nuna ba mi ba ba ko da yaushe ba anan akwai misalin da na kawo in gani menene na kawo yawa alqur'ani ma Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima a ko da yaushe ne Allah yake gafara bai kamata ku yi tantama ba fa to inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi to kun gani yawa to kun ga akwai lokacin da Allah baya mi baya gafara wanda ya mutu yana shirka Allah baya gafarta mishi kenan kana galiban ne liddawami amma akwai lokacin da take zuwa ba da dawama ba haka kuma idan muka zo a ina tsammani na kawo a hadisi ko na kawo misalin hadisi eh umratul liman na manta hadisin na aza na rubuta shi amma akwai hadisin da na so in kawo a bangaren misali a bangaren misali na a'a ga misalin a hadisi kana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati al-jumu'a al-a'la wal ghashiya manzo Allah ya kasance a sallar juma'a yana karanta suratul a'la da suratul ghashiya kenan da adiki wannan ka'idar kenan ko da yaushe me yake karantawa a'la da ghashiya alhali kuma an samu riwaya ta tabbatar da yana karanta suratul juma'a da me da munafiqun ana gane da ke ko shine misalin wannan wa in yudaf jam'un wa mufradun ya'um wa shartu wal mawsulu zalahun hatam wa in yudaf jam'un wa mufradun ya'um idan aka yi idafa ta jam'i da mufradi ya'um to wannan yana nuna umumi ne wa shartu wal mawsulu zalahun hatam haka shi ma sharadi da al mawsul za wa'annan su ma lahun hatam su ma suna tabbatar da umumi ana gane da kyau ko me ake ce ma mufradun mufradun yudafu kawo misali inda Allah mabukin sai yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi ni'ma mufrad ne ko an yi idafa ta zuwa ga zuwa ga wa zuwa ga Allah in za ku kilga ni'imar Allah mufrad yazo to ana nuhin ni'imomin Allah gaba ɗayan su kenan ni'ima ce amma kasancewar an yi idafar sa ya kasance ya um da za ku kilga ni'imomin Allah gaba ɗaya ba za ku yi kilge su ba shine ma'anar wannan haka shi ma jam'i idan ya zo a meke da suna mudafun sai wa shartu wal mawsul sharadi da mawsul al asma'ul mawsula allazi allati allazina allati misali inda Allah yake cewa wallazi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi har zuwa karshen aya ba ana nuhin ba mutum guda a allazina allazina ja'u duk wanda da yazo da gaskiya ana ganin da kyau ko walillahi ma fis samawati wa ma fi na Allah ne abun da yake cikin sammai kun ga abun da aka ce abun da yana nuhin me guda ko amma ana nufin dukkanin abin da yake cikin sama da ƙasa wannan shine kenan sai yace anan niyan ina ne munakkarun ne ko munakkarun in ba'da isbatin yarid fa mutlaqun shi mun shi shi ismu annakira idan yazo ba'da isbatin bayan tabbatar da wani abu fa mutlaqun ana ganin da ko to yana kasancewa mutlaq idan aka ce mutlak shine abin da al'amu wal khasu duka yana shiga a ciki ma'ana in aka ce mutlak ana nuhin da kaɗan da da yawa da guda da biyu da uku dummi duk sun shiga a ciki kenan kenan munkar nakira idan ya zo bayan isbati to yana zuwa da ma'anan itlaqi ana gane da kyau ko bari mu ba da misali inda Allah ya zuke cewa fatahriru raqabatin mu'mina fatahriru rakaba min qabli an yatamassa ana gani da ku anan kun gani rakaba anan ba a kayyade kowace iri kidan mutlakan dai baiwa walil umumi in yarid haka kuma me yake da suna idan munkar ya zo a wajen isbati yana iya bada ma'anar al'amu yana iya bada ma'anar am min ba'di nafyin nahyin istifhami shartin wa fil isbati lil in'ami kenan min ba'di nafyin haka idan yazo a bayan nafi bayan korewa nahyin ko kuma wajen hani istifhamin ko kuma wajen tambaya shartin ko kuma wajen sharadi ana ganin da kyau ko wa fil isbati lil in'ami da kuma wajen tabbatar da wata ni'ima wa tabiril umuma fi nafsin uthir amma khususu sababin fa ma'tubir wannan da muka zano duka su ake ce masu yagul umum ana gan da ke ku su ake ce masu yagu al umum wanda da ƙarshe zan baku marja wanda za ku koma sosai don ku faɗa da me yake suna bayani akan wannan da kun misalai da za ku gani wa tabirul umuma fi nafsin uthir amma khususu sababin fa ma'tubir aka ce wa tabirul umuma fi nafsin uthir in aka samu wani abu a cikin nafsi to ka sa akan ka cewa na kowa da kowa ne amma khususu sababin fa ma'tubir ana gane da kyau ko amma khususu sababin fa ma'tubir amma abunda sababi wanda ya keɓanci wani mutum ne shi kadai to a wannan lokacin ba a aiki da cewa ya shahi kowa ne nan ishara ne zuwa ga ka'idar al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi as-sabab al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi as-sabab shine wa'tabiru al-umuma fi nafsin usir ka sa akan ka cewa in aka samu nafsi to na kowa ne amma khususu sababin fa ma'tibir amma dan dan saboda sababin ba a lura da shi ma'ana a ce ai dan wannan ne aka sabkar da shi da haka ba na kowa bane na wannan ne shi kada a ba a lura da wannan shine ma'ana amma khususi sababin fa ma'tibir akwai misalai misali aya ta suratul mujadala ta zihari dalilin saukar ta wata mata ce mijinta yake mata anti alayya ka zahari ummi ko to kun ga wannan ayar idan ba ya aiki da wannan ka'ida ba sai a ce a ai na waccan matan ne ita kadai ba san ko an gane da kyawu ba haka kuma dalilin sabkar aya ta ta bulale waɗanda suka suka yi ma wani kazahi suka yi ma wata kazahi akan waye sabka akan Aisha kenan ba za a ce ba ai zamanin Aisha ne sabka kenan bai shahin ba mu zamanin yanzu a'a al'asul fi tashri'i ta'mim kuma akwai ka'ira suke cewa kullu hukmin sabata fi haqqi wahidin min al-umma fayathbutu fi haqqi jami'i al-ummati tab'an illa bil ikhtisas duk wani hukunci da ya tabbata akan wani mutum daga cikin al'umma to ya shahi dukkanin al'umma gaba daya sai da dalilin da ya nuna a wannan na wane ne shi kadai ba zai kuna gane da kyau ba kenan sababun nuzul baya sa a kayyade abu ga waɗanda dan su abin ya sabka sai malam yace wa atabirul malam yakun muttasifan bi wasfi yufidu illatan fa hum bil wasfi yace matukar dai bai kasance ba shi hukuncin an siffanta shi da wata siffa yufidu illatan da yake nuna wani dalili fa khudh bil wasfi a wani lokacin ka doki wasafin ma'ana akwai lokacin da nassi zai zo akan wani mutum kuma ya shahe shi shi kadai banda kowa dan saboda wata siffa da aka siffanta a cikin nassin anan malamai suna bada misalin lokacin da ake a cikin balaguro ana gane da kyau ko sai wasu sahabbai sun ɗauki azumi wasu sahabbai ba su ɗauki azumi ba sai aka yi tsananin rana masu azumi duk suka yi ta faɗuwa ana gane da kyau ko to a lokacin da manzo Allah ya ga masu azumin nan suna ta faɗuwa sai ce laisa a asali mutum guda ma ne manzo Allah ya ga wani mutum ne an yi masa inuwa ya galabaita a cikin balaguro aka ce lahiya sai aka ce manzo Allah ai azumi yake yi shi yasa ya wahala wannan sai manzo Allah ce laisa min albirri as-siyamu fi safar baya daga cikin da'a yin azumi a balaguro kun ga in aka dauki wannan maganar kai tsaye sai a ce kenan kawai in kana balaguro ba ka yi ba za ka yi ba ba za ka yi azumi ba alhali ga abin da yasa aka faɗi mi maganar sai da aka ganshi da wata micece da wata siffa kenan kun ga nan ba a yi aiki da ka'idar kai tsaye ba sai da kenan wanda za a ce ma in yi azumi a cikin balaguro ya yi abin da ba shi yi ba shi ne wanda zai shan wahala ta yadda zai zama tuwa larura ga mutane ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan shi yasa ai wani balagurin ma manzo Allah yace zahabal muftiruna al-yawma bil ajri yau ho wanda ba su azumi ma sun tafi da lada ana cikin balaguro ne masu azumi suka ta faduwa wanda ba su azumi su suka tattara suna kai su inuwa sai manzo Allah yace wanda ba su yi azumi ba sun kwashe lada yau wajen neman gira an rasa ido ko ma'ana wajen neman ladar azumi a cikin balaguro gashi wanda bai azumi ma ya yi ga lada a takaice mun kawo ƙarshe ko baiti guda biyu wa khassisil amma bi khassin warada ka qaidi mutlaqin bima qad qayyida ana gan da ke ko wa khassisil am bi khassin warada idan am yazo garamin abu yazo to ka kebance shi da khas ka kaidi mutlaqin bima qad qayyada kamar yanda in mutlaqa yazo sakakken abu to ka kayyade shi da kayyadadde al'amu al-mutlaq al'amu al-khasu al-mutlaq al-muqayyad ana gane da kyau ko malam yakut takhs malam yakut takhsisu dhikru al-ba'd min al-umum fal-umum amdi matukar dai shi at-takhsis kin da yazo dhikru al-ba'd an baton wani sashen abun ne min al-umumi na daga cikin na daga cikin gaban abun da aka da aka ambato fal-umumu amda to dai al'amukin ya ci gaba bar misali ku shi abinda wannan ka'idar take nuni shine suke cewa al-khasu yukhassu bil khasi al-ammu yukhassu bil khasi wal mutlaq yuqayyad bil muqayyad ana gan da ku idan abu yazo wanda yana nuhin kowa sai aka samu kuma wani keɓantaccen wani nassi ya zo wanda ya game kowa sai aka samu wani nassi wanda ya keɓance wasu to wannan nassin sai a ce mishi alkhasu kawan misali inda Allah maɗaukakin sarki ko kuma mutlaka ya zo sai a samu wani nassi wanda yake mukayyar sai ya kayyade sa kawan misali inda Allah yake fatahriru raqaba a cikin suratul mujadala amma a wani wurin kuma sai yake fatahriru raqabatin mu'mina a ‘yantar da baiwa mumina kun ga wancan can ya zo mutlak an ce dai baiwa ba a ce wace iri ba nan kuma an ce mu'mina kenan ana nufin kenan al-mutlaq yuqayyad bil muqayyad ko kenan sai kasance wannan nasoshin guda biyu sun cika juna to amma akwai lokacin da za a zo da am ba ana nufin taksisi bane eh a zo da a zo da khas ba ana nufin taksisi ba shine malamai suna bada misalin kawai misalin inda Allah madaukin sarki cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sabkowa da ruhi har da ruhi a cikin su an kawo am kuma an kawo me an kawo khas to ana nihin an yi tafsir ana nihin mala'ika jibril shi kai ne ke sabkowa nan akwai abin da ake cewa a ilimin balaga me yake da suna taqdimu me yake da suna zikru الخاص بعد العام لبيان شرف الخاص ana ganin da ke ko a ambaci abu gaba ɗai sai a gayi guda kuma daga cikinsu wanda daga cikinsu yake don saboda shi a nuna darajarsa a ilimin balaga haka suke cewa kawar misalin ku ne a nan sai in ce duk mutane duk ɗaliban da suka halarta a wannan karatun a karrama su hada ma tanko a karrama shi ishara ce zuwa ga tanko yana da mi yana da wani sharaf akan sauran ko ba haka nake ni ba misali na bada ana gane da kyau ko to kada su malam Mustafa su ce a to su duk wahala da suka yi ana gane da kyau ko da da suka mera man su ma na'am eh to wannan shine kenan nan muka zo karshe ko tamma bihamdillahi ta'ala wa katabahu ibnu salim ma'ana rubutun ibnu salim ya rubuta ta don saboda rubutu ne na ordinatar shi al'imam ya rubuta shi ne da rubutun hannu don akwai sharhi ma wanda zaka ga sai an rubutu muka an tura hoto na rubutun hannu shi ake ce ma makhtut ana gan da ke ko to shi wannan muhakkik ne wanda ya rubuta shi da rubutu na kwamfuta ya ce falatan sauna min salihu du'a'ikum kada ku manta mu a cikin addu'o'inku wanda suke ingantattu yana daga cikin ladabi na karatu idan ka kare karatun littafi ana so ka sanya ka yi addu'a ga wanda ya yi rubutun shi yasa so da in su kare littafi shi sun ce sun yi ishara da a riƙon muna Allah gafara da rahamarsa to muna fatan Allah ya rahama ga al'imam ibn usaimin da wanda suka ba da gudunmuwa a wajen hitowar wannan abiyatikin zan ba ku meke da suna marja na sharhi wanda sharhin al'imam ibn Usaimin shi da kanshi ma ya yi shi in ka shiga a google za ka same ta in kuma a cikin littafai ne karo tura a nigeria ko a wajen masu littafai za ka iya samun shi sharhu manzumati usulul fiqhi wa qawaidihi libni usaimin akwai sharhi wanda ba ibn usaimin yayin shi ba amma aka ce waka ga bakin mai ita ta hidadi sharhin shi yahi ko yahi ko wanne sharhi da aka yi ana gane da kyau ko don nima shi ne dogara a wajen sharhi sai dai ga wata fadakarwa ka'idodin da kuka ji ina kawowa a cikin kai ba a cikin sharhin suke ba akwai wanda zaka same su a cikin sharhin amma mafi yawanci ba a cikin sharhin suke ba abin da yasa na faɗi wannan dan saboda ya nuna mana muhimmancin a yi kokari a ɗauki notkin ka'izun da muka kawo ana gani da kyau ko akwai da yawa da nake gani ba su rubutawa ana gani da kyau ko to mutum zai yi makan shi asara shi al-imamu shafi yake cewa al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibal al-muthiqa فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة yace shi ilimi farauta ne kamar yadda ka zo farautan dabbobi haka shi ma ilimi in kana wurin shi kamar farauta ne kake yace abin da ke sa ilimi ya tsaya shine rubuta shi kamar yadda in ka farauto abu zaka dame shi in ka farauto barewa zaka zaka zaka dame ta yace ai wauta ne ka farauto abu kuma ya tsere to kenan wannan akwai dama tunda akwai audio da muka dauka za mu tura shi a cikin group mu kuma akwai muryar sunna wanda suke da shi tuwe na muryar sunna na jiya ma mun dora shi amma na whatsapp ba mu dora ba mu tura shi ba sai gobe za mu tura shi a gaba ɗai kuma za mu tura me yake da suna nassin na pdf yana wanda suke so za su iya samu wanda ba su a cikin group mu suna iya su ga malam malam ali sai ya sanya su a ciki kenan kenan uwa dai anan muka zo ƙarshen wannan karatun karatu na usul fiqh wallahi karatu ne mai dadi wanda in har ka goge a cikin sa to zaka ga Allah ya yi maka karatunka albarka kuma zan iya cewa ni wannan wallahi ni ga ne ba shi yau ba ilimin karatun usulul fiqh musamman qawaidul qawaid usulul fiqh ilimi ne wanda yake mai fadi sosai wanda yake kamar yadda ku gani ai a cikin muqaddima ta ibn usaymin me yace yace shi ilimi al'ilmu bahrun la ta hilala teku ne wanda baya da iyaka yace amma shi ilimin usul fiqh yana takaita maka wannan me wannan ilimin ne kamar misali ka'ida guda da zamu kawo ai kun gani zamu kawo misalai masu yawa a karkashin me a karkashin ka'idar to haka ne haka ne ilimi haka ne ka'idodin suke haka ne ka'idodin suke wannan shine kenan shi yasa zaka ga mutum da an mishi tambaya kai tsaye sai ya tuno amsa kuma amsar zai tuno ta ne ta hanyar wannan ka'idar da ya karanta yanzu misali mutum ne zai tambaye ni shin wai ya halatta in hada azumin nafil in yi niyya guda a wajen azumin in yi niyya biyu a wajen azumin sita shawal da abu sai ka tuna da wata ka'ida to ba da amsa sai ka tuna da wata ka'ida a idza ijtama'at ibadatan min jinsin wahidin wa fi waqtin wahidin fatudkhalu as-sughra fil kubra ana gane da kyau ko wannan shine kenan da ƙarshe dai muna godiya matuƙar godiya ga yan uwa da suka ba mu haɗin kai kuma Allah yana shaida wallahi na ji daɗi sosai a wannan karan wannan ban taɓa irin taho da na ji daɗi kamar wannan karan ba me yasa kuma ganin yadda naga yan uwa sun ba da haɗin kai an halarto kuma an kula duk abin da ya dace kuma an yi tare da labarin zakuwan namu ya zo ne a takaitaccen lokaci musamman kuma alhaji Allah ya saka masa da alkai idan farko da shi na fara magana kai tsaye ya karbi magana da hannu biyu kuma zai shawara da ƴan uwa muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya dawamar da ku akan wannan tafarkin musan da cewa wai shi ilimi a ba in ka ga dama bane kai dole ne kuma ko da yaushe ka sa akan ka kamar yanda in kana sallah kana fatan ka samu lada ne to duk lokacin da zaka zo wajen neman ilimi ka sa akan ka za ka ji wajen neman menene wajen neman lada ne malamai suke ɗaya daga cikin magabata ina tsammanin ibnu abbas ne ke cewa ma ubidallahu bi shay'in afdalu min at-tafaqquh fi ad ba a taɓa yi ma Allah wata ibada ba da ta kai neman ilimi duk ibadar da zaka yi ma Allah babu wadda ta kai neman ilimi domin da ya zo a wajen bayanin a san tauhidi da me ya fara fa'alam da neman ilimin ya fara kenan mu dage akan wannan tafarkin musamman kuma a wannan haɗin gwiwa da ke gare ku a yi haƙuri da juna a ci gaba da yadda ake a kai yana daga cikin alama ta nasara kaga abu ci gaba yake ba mi ba ba ci baya ba yake yi akwai ƙungiyoyi da yawa da za a kafa wanda za ka gani da ƙarshe sai dai su ci baya ko da ƙarshe ka gama abin da dan shi aka kafa ƙungiyar ba a mi ba ba a yi shi ba muna fatan Allah ya dawamar da ku akan wannan tafarkin kuma ya saka muku da alkhairi ya sa wannan shine dalilin shiga ku aljanna da mu duka gaba daya kuma muna neman afuwa ga wanda muka takura ma ko muka ma wata magana wadda bata ji dadi ba Allah ya muna afuwa gaba dai insha Allah gobe muna kama hanya zuwa Difa su ma mun yin program da su na daurori wanda suke bukata akwai daurori da yawa da zamu yi a difa da zander da agades to mara ɗari ba mu sata ba a program ma'ana mai yiwa dai mun sa kuma a agades muna tsammanin za mu yi wata muhadara makamanciyar irin wannan ai za mu daura makamanciyar wannan ta me yake da suna wani nazum shi ma wanda yake da alaka da usulul fiqh wanda sauraron shi ma zai kara fada karin guyo zai kara fada da fahimtar mutum a wannan karatu akwai kuma daura da zamu yi ta ta iya ta iya ta albiri ko da yake nashi an ce anan za a sa abin gakin ko to a can zamu yi wannan daurar ita ma da kuma sauran daurori wanda za ku gani a sanarwa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta na'am eh to in wannan ya faru ba zai tasiri akan ka'ida ba dai ba zai tasiri akan ka'ida ai ka ji da an ce an saki mace ka san akwai labari ko to wannan labarin ai ta san da shine dalilin shi ya kaurace mata ba za ta kawo akan rabuwa da ita bane ma'ana da ka ji an ce an saki mace ai ta yi laifi ko to in ya kaurace mata za ta sa akan ta laihin nan ne da ya mata wanda da shine ya sake ta shine ba shi yasa ba zai tasiri ba ba sa kowa gane ba kuma ko ma ta tar da kayar bayakin duka ba zai wani tasiri a ka'idar ba ba san ko ana ga yace kaida da muka kawo muka ce man la yu'tabaru ridahu fala yu'tabaru ilmu duk wanda ba dole bane sai ya yarda za a yi abu to ba dole bane in an yi abun ami a gaya mishi ko in za a yi abun a gaya mishi muka bada misali da malamai suna bada misalin wannan ne kamar dubara ce ta mutum ya iya dabbaka sunna ta me sunna ta mace ta tsaya ta idda a gidanta ya rubuta saki ba tare da ta saki ba ba tare da ta sani ba dan ta kare idda ya ba ta takardarta ya san ya cika me ya cika wannan sunnar ana gan da ke ko wannan ba zai yi wani tasiri ba a ciki wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam na'am masha Allah to shikenan ko to wa alaikum salam wa rahmatullah Na'am. Na'am. Na'im, na'am. Na'am. Shi ma babu lahi a kansa. To, wannan tambayar tana da muhimmanci sosai. Shi yasa ka'idodin asali ko kowace ka'ida tana buƙatar daura ce mai zaman kanta. ana gane da kyau ko kuma mafi yawanci duk ka'idar da muke faɗi sai ka samu ka'idar ta an mata lissafi mai zaman kanta ya kawo zancen ka'idar da muka kawo ta cewa wanda yake asalin ka'idar hadisi ne duk wanda aka cilasta a wajen yin wani abu to ba za a rubuta mishi mi ba zunubi ko wannan shine kenan sai ya kawo to misalin wanda aka cilasta sai ya yi zina ko to sai kace in yi zina mi a kamar shi ma zai iya yi komi a babu hukunci a kansa na'am mutum ne wanda yake tuzuru sai aka ci da sasa sai ya yi zina kuma sai yi zinan har ana tsaye mishi haddi na bulala ɗari ai ka'idar mi muka ce mi muka ce a ka'idar bai da zunubi ko ai zunubi kala biyu ne na duniya shine hukuncin da za a masa ita ce ukubar da na lahira ita ce wutar da za ta isko shi in bai tuba ba ana gan da ke ko to kenan ba za a ba za a mishi bulala ba shi da muka ce yasqutul isma wala yasqutul hukma shi ya shahi ibada ne amma bai shahi haddi ba kenan duk abin da yake na haddi ne in cilasta ka aka yi kai ba za a tsayar maka da wannan haddin ba amma akwai magana dangane da shin ana iya cilasta mutum ya yi zina ana ganin da ke ku malamai sun samna a kan wannan akwai wanda suke ganin ba ta yi wa a cilasta mutum ya yi zina don saboda ita saduwar saduwa tana da alaƙa da so da sha'awa to har idan mutum bai so da wuya a iya kai ga cimma wannan bukatar inda ba irin wanda Allah ya ma wata uwa ba ta musamman ana gan da ke ko kuma irin wannan ya taba ya taba faruwa da ɗaya daga cikin maluman France da ake cewa Tariq Ramadan lokacin da suka kama shi sun yi ta bijirar mishi da 'yan mata don saboda a ɗauki hoton shi a iya yaɗa ba da dalili cewa shi ɗan batsa ne an yi ta turo mishi da 'yan mata a gidan kaso a wata riwayar ma cewa aka yi an ma taɓa mishi zindir aka sanya 'yan mata tsiraru a ciki don ya yi abu amma kuma bai ba ana ga don saboda me bai so ya ƙiya ana gane da kyau ko to wannan shine kenan amma inda wannan ka'idar ba ta shiga shine idan aka umurce ka da ka kashe wani ka kashe wani aka ce ko ka kashe wani ko a kashe ka ana gane da ke ko to a wannan lokacin baya halatta ka yi aiki da wannan ka'idar baya halatta ka kashe wannan mutuna ana gane da ke ko dan saboda rai bai hirai ba ana gane da ke ko rayuwarka bata hi rayuwar shi ba shi kuma asali an ce in an tilasta ka kai abu dan ka tsilatar da rayuwarka ne an cilasta ka kai abu an ce kai dan ka tsiratar da rayuwarka ne to ya za a yi a ce ka tsiratar da rayuwarka kuma ka kame ka halaka rayuwar me ka halaka rayuwar wani shi yasa aka hana in dai abin da zai kai ga kashe wani ne shi wannan ba za ka yi ba ko abin da zai iya shiga haƙƙin wani haƙƙi mai tsanani kesa mutuncin wani kuma mutunci mai tsanani duka wannan baya halatta kai domin hukukullahi mabniyatun alal musamaha wa hukukul ibadi mabniyatun alal mushaha da an ce ka zagi Allah kashe wani da zagin Allah kusan laihuka ne masu girma kusan ma za a ce ma zagin Allah ma yahi ne yahi girman laifi domin shi yana iya alakantuwa ma da shirka domin wanda yake Allah yana da da shirka yayi wanda yake kisa ba shirka yayi ba ana gane da ke ku amma kaga sai Allah ya ce in aka tilasta kana iya ka faɗi ko da ka ce Allah yana ɗakin ne dan wannan haƙƙin shi ne shi yana iya yahi shi amma in wani aka ce ka kashe wani aka ce ka cire ma hannu ana gani da ke ku wata aka ce ka yi mahwaɗi dole to irin wannan haƙi ne wanda shi kuma Allah baya yahi shi ana gane da ke ku wannan shi kuma ba za ka yi ba sai dai a yi ƙuliƙulin kubura da kai ana gane da ke ku wallahu ta'ala alam za mu ce subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah akwai sanarwa ko?